aikin shari da yake aikatawa shi yasa Allah ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san adadin yawan mala'ikun ka rundunar Allah ba wanda ya san yawan rundunar Allah subhanahu wataala face sai shi Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce
اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون Imam Ibn Kasir rahimahullahu ta'ala ya ce wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana inkari ne da waɗanda suka riki abin bauta koma bayan Allah suka ɗauki abin da suna bautawa amma ba Allah suke bauta ba sai Allah ya ce amittakhadhu alihatan ai bal ittakhadhu waɗannan mutanen sun riki ko sun riki wani abubuwan bauta ne aliha abubuwan bauta dan aliha jam'u ne na mi na ilahu ne aka ce ilah mufrad amma idan aka ce aliha kuma ya ɗauki abubuwa da yawa to ko sun riki aliha abubuwan bauta ne min al'adi a cikin ƙasa suka samu su abubuwan da ya cancanta su bauta ma hum yunshura wa'annan abubuwan bautar shin suna tada mamata idan suka mutu wa'annan abin da suka bautawa su mutanen makka da lata da uzza da manata da sauran gumakan da suka ajiye Allah ce wai wa'annan mutane suna tada wa'annan gumakan suna tada wanda ya mutu ne ba sa iyawa sai Allah ya ce لو كان فيما آلهة إلا الله
daga لفسدتا Allah فسبحان الله رب العرش عما يصفون ƙara maimaita wannan aya lau kana fihi ma لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا na'am فسبحان الله رب العرش عما يصفون Allah ya ce lau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da za a ce a kaddarta a ce a cikin ƙasa wannan da muke rayuwa cikin ta da za a ce akwai abubuwan bauta wanda suke diyawa alihatun akwai su alloli illa Allah wanda ba Allah ba kadai a ce akwai su abin da ake bautawa a duniya wanda ba Allah ba wanda shi allolin su ma suna da halitta Allah ce lafasa da ta da ƙasa gaba ɗaya ta lalace wallahi da ƙasa da sama ta lalace da akwai abin da ake bautawa a duniya wanda ba Allah wanda shi ma Allah ne mai zaman kansa Allah ce wallahi lafasa da ta Da- da da ƙasa ta ɓaci sama da ƙasa da sun ɓaci kai kana gani yanzu da a ce ƙasar nan gwamnati biyu ke da kwai an zauna lahiya a ce akwai gwamnati biyu kowa shugaban ƙasa ne ɗan wannan farki shugaban ƙasa ne ɗan wannan farki shugaban ƙasa ne dan Allah wa zai ba da wannan wa zai bada wa zai bada umarni a aikata wa zai hana Allah ce da akwai abubuwan bauta a cikin ƙasa wanda ba Allah ba a ce akwai wasu alloli a duniya wanda ba Allah ba an samu wasu alloli masu halitta su ma da tasu ƙasa da abubuwa Allah ce wallahi la fasada ta dami da ƙasa ta mi ta lalace shi ta ce mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dihim ala ba'din subhanallahi amma yasifun Allah ce wai ko su riki amittakhadha Allahu min min walad shi suna tsammanin Allah ya riki dan da Allah ya bai bukatar dan da Allah ce wa ma kana ma'ahu min ilahin hakikan ku sani ba wani abin bauta tare da Allah subhanahu wa ta'ala Allah shine al-wahid shi yasa wata rana watan Quraishawan Makka kafirai da basu musulunta ba suka zo suka ce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suka ce ya rasulullah kai ma ka ce annabin kai ka ce kana da Allah kuma a wasu Allah bayan allolin mu mu da musa allolin da muke yi da muke bauta masu lata da uzza an yi su ne da laka da kuma mi da itace to wai a ilahuka min zabin aw min fidda wai kai muhammadu allanka da da zinariya da aka yi shi ko kuma da azurfa su allolinsa suke bautawa da suke bautawa a jahiliya wato sai mutum ya kwaba laka sai ya mutum mutuni shine allansa in zaka kai kasuwa ya ka zo ka nemi sa'a in zaka aure sa an zo an abin da ai masa wanka a shafa mai na ai komi ko kuma mutum ya sassaro icce ko kuma wani abinci na dabino haka a hada da ciku ayi Allah suka ce to kai Allah kai Muhammadu wanda kace kake cewa duk mu bauta mu allolin mu itace da wancan laka Allah ka da kake bautawa wai shin Allah ne na zinariya ko kuma na azurfa sai Allah ce qul huwallahu ahad قل هو الله أحد ka gaya musu shi Allah al-ahad shi kada yake na'am الله الصمد abin nuhi da bukata kowa yana da bukata gun Allah subhanahu wa ta'ala amma ba wanda Allah yake da bukata gare shi, sai ya ce لم يلد ولم يولد shi Allah bai haihu ba sannan walam yula da kuma ba a aihe shi ba sai ya ce ولم يكن له كفوا أحد sannan kuma a duniya ba wanda yake tamka da Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah ba wanda yake kamar mai da shi a ce ga wani ya shi bihe sa yana da kawa da shi to shi da Allah ya ce da akwai wasu alloli a duniya akwai wasu alloli kuma bayan Allah sai Allah ya ce wallahi la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane Allah ya sai da abin da ya halitta sai da misali a ce maka garin ga akwai sarki gubernar biyu to da sai gobe na guda misali a ce a duniya akwai Allah biyu sai wani ce Allah ya ce aiwa mai sai a ba a ruwa an za ta rikici ko da gwamnati bike da kwai an zauna lahiya wanga ya ce a yi wani sai ya ce kada a yi wanga ya ce eh, kaza yake bukata sai ya ce a'a ba shi yake bukata ba ta ba za a zauna lahiya ba ko gidanka ya zama to ku bi ke ba da wata iska gyara ta hari ne ko gidanka a ce kai za ka yi magana ko mata ka ta ce tana ta- ta da damar ka ba da umarni kuma ta ba- ta ba da umarni sai ka ce misali dan nan ka take kai kaza ce kai bari kaza ne ika za iska za a kwashe lafiya to balanta na Allah Allah ce da akwai alloli sannan kuma wala ala ba'dhum ga kowa ya abin nan ala ba'dhum ala ba'd da sashen su ya ɗauka sashen sashen kowa zai diga mi bukatun kike tinkaho da ƙorni da ti- ai, da isa yanzu ka yi misali shugabannin kasar suke shugabanci ko wani ya hau kokari yake abokin adawa sai ya yi ya karya sa to da akwai alloli a duniya ma haka da haka za su sai Allah ya ce ina subhanallah tsarki ya tabbata Allah subhanahu wataala amma yasifuna aka rabbil arsh ubangiji wanda yake shine a- ubangijin al'arshi amma ya sifon akan abinda mushrike suke sifanta Allah ne mi na danda su ilaci da zai an ce Allah subhanahu wataala da danda Allah ce tsarki ya tabbatar masa Allah baya da bukatar danda sannan kuma bai da danda sannan kuma ba zai danda ba har abada sai Allah ya ce لا يسأل عما يفعل na'am
وهم يسألون
Allah ce la yus'alu amma ya fa'alu wa hum yus- wa hum yus'alun ba a tambayar Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya sai tambaye Allah dan me kai kaza me yasa kai wani gajere ko dogo me yasa kai kaza ba wanda ya tambayar Allah wannan la yus'alu amma yaf'al la mu'aqqiba li hukmihi wa shi Allah ba wanda sai tace tadda hukuncin Allah in Allah ya magana to ta zauna kenan ba a tambayar Allah me yasa yayi kaza amma Allah ya ce wa hum yus'aluna ku ai annabi adam duk mutanen duniya za a tambaye ku da Allah ya ce fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina wallahi sai mun tambaye su gaba daya sai Allah ya ce wala nas'alanna alladhina ursila
ولنسألن الذين أرسل إليهم na'am ولنسألن المرسلين Allah ya ce wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wallahi Paul kasar Allah ya ce wallahi sai mun tambaye wa'anda aka aiko musu manzanni wa'anda aka yi wa wa'azi ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai an tambaye su al'umma annabi Nuhu sai an tambaye su duk al'ummar sun gabata Allah ya ce wallahi sai mun tambaye su sannan wala nas'alanna al-mursalin sai mun tambaye manzanni akan sakon da muka ba su sun isar ko ba su isar ba daga shi Allah la yus'alu amma yuf'alu ba a tambayar Allah akan abin da yake aikatawa wa hum yus'alun amma kuma su mutane Allah ya ce ana tambayar su daga sai Allah ya ce أم اتخذوا من دونه آلهة na'am قل هاتوا برهانكم Mm.
هذا ذكر من معي وذكر من قبلي na'am بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون Allah ya ce amittakhadhu min dunihi aliha shin ko sun riƙa kuma bai Allah subhanahu wata'ala aliha abubuwan bauta ko su waye wasu allolin da suka wuce Allah wanda za su bauta ma kuma bai Allah subhanahu wata'ala Allah ce kul hatu burhanakum ya manzo Allah ka gaya musu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka gaya musu hatu burhanakum ku zo da hujjojinku da suke nuna cewa lalle allolin da kuke bautawa sun cancanta abota musu duk wanda ya zo da wani abin da yake bautawa to ya zo da dalilin da zai ke nuna cewa lalle wannan abin da yake bautawa ya cancanta a bauta masa Allah subhanahu wataala da yake shi ne ya cancanta a bauta masa dalilai da yawa shi ya halicce ka ya samar da kai tun baka mahaifiyarka shi ya halicce ta babanka shi ya halicce shi lokacin da aka ɗauki cikin ka kana cikin ciki shi Allah shi ne almudabbiru li sha'anika shi ke duk lamurranka sannan kuma abin da kake ci na arziki na Allah kake ci sama da ƙasa Allah ya yi su ne don amfaninka duk abin da kan duniya don ta aka yi to wannan shi yasa Allah ya cancanci abota wasa to abin da kuke bautawa koma bayan Allah da lata da uzza da manata da kuma wato abu da kuke bautawa ku kawo dalilan ku cewa sun cancanta abota musu ai babu dalilai ko ba wanda zai ka dalilin cewa ga wani wanda ya cancanta abota ma kuma bayan Allah subhanahu wataala ka dibi annabi Ibrahim suka yi jayayya su da Namruz ya aka yi karshe ta karasa Allah ta'ala mutar alladhi hajja Ibrahim fi rabbih ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه me dalilin sa أن آتاه الله الملك na'am إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت na'am قال أنا أحيي وأميت mhm قال إبراهيم فإن الله ربي قال إبراهيم إن الله ربي إن الله فإن الله يحيي فإن الله يحيي ويميت قال أو- قال قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب إيه.
فأت بها من المشرق فبهت الذي كفر قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها فأت بها من المغرب فبهت.
فبهت الذي كفر والله- والله لا يهدي القوم الظالمين مكبرة مع الله Allah ce alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih ashe baka ga wanda yayi jayayya da Ibrahim annabi Ibrahim game da sha'anin ubangijin sa ba na murzu kenan bi qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit annabi Ibrahim ya ce masa ai ubangiji na Allah da nake bautawa yuhyi yana rayawa wa yumiit kuma yana kashewa sai na muzu ya ce ai ni ma uhi wa umitu ni ma ana kashewa kuma ina rayawa ya ce in kana so ka gane ya ce aka yan kwasu guda biyu sai aka kawo yan kwasu sai kashe guda ya ce kaga na kashe shi kuma na raya wanga kai da kan kale ka sai bayan ce to fa inna Allah ya'ti ya'ti bi shamsi min al-mashriqi ubangiji na yana zuwa da rana yana fitar da rana daga yamma fa ati biha min al-maghrib amma kai in ka isa ka kawo ta hito ta yamma magari in dai ka isa kai kai ka Allah ne ka zo da wannan ranar ta hito mi daga yamma Allah ce fa buhita alladhi kafar sai wanda ya kafirce wato sai kai da huzuri su kare babu hujja kenan bai iyawa to su ma wa'annan mushrikai da suke cewa da abin bauta kuma bayan Allah to su kawo dalilan su na kan cewa wa'annan allolin sun cancanta a bauta musu Allah ce ka ce musu kul hatu burhanakum ku zo da hujjojinku hadha zikru man hadha zikru man ma'iya wannan shine ambaton abin da yake tare da ni ko suke tare da ni ma'ana alqur'ani shine ambato na wanda da kuma duk wanda yake tare da shi هذا هذا النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا ذكر man ma'iya wa zikru man qabli sannan kuma tunatarwa ce da kuma duk wanda suke gabayina ma'ana ai wannan abin da nake karanta da shi na tauhidi shine abin da Allah ya turo da shi sannan kuma duk annabawan Allah su ma abin da Allah ya turo su da shi shine suna kira zuwa ga tauhidi kun fahimci bayanin abinda manzo Allah yake kira shine a bauta wa Allah shi kadaya duk annabi da suka zo suka huce su ma suna kira ne akan a bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadaya sai Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lamu sai dai mafiya yawan su ba san da haka ba fahum la ya'lamun al-haqq ba san gaskiya ba rishin sanin gaskiya fahum mu'ridun su kasance suna kauda kai da gaskiya ko da sun ganta dan ba su ba su gane kago ba su san gaskiya ba ko da an ce su nemo ta ko su bi ta ba su yi bai saboda ba su santa ba sai Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasul na'am illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun
Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko wani annabi gabanin ka kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kun ga aka ce min qablika wannan kafin tana kuma zuwa ga wa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ce ba a taba wani annabi da aka turo kakin zawwa ka kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam illa nuhi ilaihi ba ce sai mun yi yi masa wahayi ba mu yi wahayi nan Allah yake musu Allah ya ce annahu la ilaha illa ana cewa fa ba abin cancanta bisa bautawa da gaskiya illa ana sai Allah subhanahu wataala da ka fa'budun ku bautawa Allah subhanahu wataala ku kadaita Allah da bauta duk manzon suka zo a duniya suna kiran mutane ne akan a bauta wa Allah subhanahu wataala ba wani annabi da ya taba kira ya ce a bauta masa kowa ya zo abin da yake gaya musu ya ce ku mutane na ku bi Allah subhanahu wa ta'ala duka annabawan Allah duk wanda ya zo da sabon Allah sai ya ce ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala haka suke karantarwa Allah ce ba wani manzo da muka turo a duniya gabanin ka saboda shi me lazim alim suka ce min qablika yana cewa kenan shine khatimul anbiya ba wani annabi ba baya gare shi shine al-akhirul anbiya karshen annabawa duk wani annabi da zai zo ya riga ya zo to shine annabin karshe shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu fiyayyen al'umma wanda annabin karshe a cikin mu yake Allah ya sa mu dace to Allah ya ce duk annabawa suka zo a duniya wato abinda suke kira abinda ake musu wahayi shine akan su karantar da mutane tauhidi shi yasa abinda ya kamata kowa ya fara karatu wallahi tauhidi ka san Allah tauhidi malamai suka ce ya kashi kashi uku akwai tauhidin uluhiyya akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin asma wa sifat irin su qadi iyad suka ce akwai tauhidin muhabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam ka kadaita Allah a cikin rububiyyarsa da uluhiyyarsa kaga kafirai suka su san a uluhiyya sun ba da gaba sama da kasa ruwa da suke san kwa duka wannan Allah ne halitta Allah ne Allah ke yin su amma a bauta wa Allah shi kada irin rububiyya su bauta da sauransu ba su ya zama cewa ai ma Allah shi kariya to abin da ya kamata kowa ya je ya karanci tauhidi da wannan yahudawa yanzu suke kokari su rawa da Allah subhanahu wataala ta hanya gazul fikiri ana yakin mu amma yaki na tunani sai a dinga sanya mana wasu afkar wasu irin tunanuka wanda zai iya sanya mutum ya bar da ya rabu da wa ya rabu da Allah subhanahu wataala ba jiwa ba kai wani wata hadisa ta faru wani malami da yake kirista yana son ya karanta da ɗalibai cewa babu Allah wujud adam wujudullahi cewa ai da ake cewa akwai Allah babu Allah to yara suna makaranta sai da tare ya ce musu kowa ya tahi tsaye suka tahi tsaye ya ce kowa ya zauna aka zauna ya ce kowa shi tafi wani cikin aji kowa ya tsora ma dan uwan shanu kowa ya tabo wannan waye da ko aka tabo kowa cikin kalas sai ya ce to kowa ya bude da shi sai kowa ya bude ya ce to kun ga ka tabo shi ko ka ji shi sannan kuma kana jin a kusa gare ka akwai iska na mutum ya ce to amma wai musulmi suna cewa wai akwai Allah to in akwai Allah ina yake a nuna mana shi ai duk abin da ba a gani babu shi a rayuwa ko ba ga wani ya ce musu duk abin da ba a gani duk abin da zamanto ba ka gani shi ko kuma ba ka iya tabawa ko ka sansani ƙanshinsa da organic ga guda biyar na sansanawa da ɗanɗano da ji da gani da tabawa ya ce babu shi to akwai wani yaro gidansu an kada da shi tauhidi ya an sami usulul falasa yayi karatu ya san Allah ya san haƙƙin Allah a kansa sai daga hannu ya ce mara ina da tambaya sai ce to tambayi ta tambaye ka yace malam ina son ku nuna min hankalin ba kuna da hankali ba yace kwarai da gaske yana da hankali yace to ina so a nuna min hankali a ina yake hankalinka malam ina yake yace ai hankali dan fosin maganin hankali ba a iya ganin hankali sai ce a a kiran ba ku da hankali yace kamar yaya ai gani da tsatsai ka cewa hankali ce yau kai kace duk abin da ba a gani babu shi kenan in dai baka nuna mana hankalin ba kai ma baka da hankali a ƙarshe duk in dai baka nuna mana hankalinka ba kuma gace duk abin da ba a gani babu shi to hankalinka shi ma da kake cewa kana da hankali a ina yake ya ce ba ganin shi a yadda ka san baka ganin hankalin kaga shi ma Allah ta'ala amma ya sifuna Allah ya ɗaukaka ya ɗaukaka ba ya ganin Allah subhanahu wa ta'ala ka jira ina alƙiyama in ka shiga aljanna tabbas musulmi za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a inin alƙiyama lilladina ahsanul husna wa ziyada ibn Abbas ya ce az-ziyada bi ma'ana ru'yatul ta'ala yawm al-qiyama ganin Allah inin alƙiyama to da mu karanta da iyan mu tauhidi mu san tauhidi ka karance ta farko kafin ka fara sallama ka koyi tauhidi ka san waye Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wata rana yana tare da Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arda annabi ya hayo a jaki ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saman jaki sannan kuma ba shi kadai ba tare da wani baya gare sa ya dauko wani ba saman bayan jakin ya yo ya goyo mutum saman jaki yace sai manzo Allah yace sai manzo Allah ya tabe ni ma'az yace ya rasul yace ya mu'az atadari ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah ma'azu shin ka san haƙƙin Allah akan bayun Allah da kuma haƙƙin bayun Allah akan Allah kaga tambaya ce da kuma da kowa a ce ya sani sai mu'azu bin jabal ya ce qultu sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa wani ban sani ba amma a karantar da ni fa qala sai manzon Allah sai ya ce haqqullahi 'ala al-ibadi haqqin Allah akan dukkanin halittun duniya bayan Allah ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta wa Allah kasu hada Allah da kowa inda Allah ya gaishe akan duk kowa da kowa shine ya bauta wa Allah kar ya hada Allah da kowa da duk wanda Allah ya hada Allah da ko da wani abin bauta to Allah subhanahu wataala ce faqad harrama Allah alaihi janna Allah ran shiga aljanna yace kuma haƙƙin bayan Allah akan Allah Allah yu'azziba man abadahu shine akad Allah ya azabtar da wanda ya bauta masa wanda bai shirka ba idan ka bauta wa Allah ba tare da shirka ba to annabi ce haƙƙi ne na Allah wanda ba zai shi ba ba zai wanda zai baka shine ba zai azabtar da kai ba to haƙƙin Allah kai shine ka bauta wa Allah kar ka hada Allah da kowa kenan sai an tashi ayi an yi karatu da haka Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi ba mu taba aiko wani manzo gabanin ga face ana musu wa'ayi wa'ayi shine su bauta wa Allah subhanahu annahu la ilaha illa ana fa'budun imamu ibn ibn ibn taymiya yace ya'budun bi ma'ana ayyu wahid su kade tani da bauta sai Allah yace وقالوا اتخذ الرحمن ولدا نعم سبحانه بل عباد مكرمون Allah ya ce wa qalu wato Allah subhanahu wataala yana tsarkake kansa daga mi daga abinda mushrike suke suke danganta shi cewa mala'iku diya ne mata na Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa qalu ai mushrike su riga sun gayi tun canza suka ce ittakhadha ar-rahmanu walada Allah subhanahu wataala yana da danta sai Allah ya ce subhana tsarki ya tabbatar masa subhana tsarki ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ai Allah bai da Allah ce bal ibadun mukramun idan ba su sani ba ai mala'iku ibadun bayan Allah ne mukramuna masu girman gaske masu daraja ba iya bane na Allah bayu ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke al-mukramun wanda suke abin girmamawa masu darajar gaske wanda su ba sa ci ba sa sha sada kuma khalaqahumullahu min nurin Allah ya halitta su da haske Allah ce bayan Allah ne ba iya bane da Allah sai Allah ya ce لا يسبقونه بالقول na'am وهم بأمره يعملون Allah ya ce la yasbiqunahu bil qawli ba sa gabatar ubangiji da wani zance ba sa aika ma'ana ba su sa wa Allah kin duk abin da Allah bai sa su ba ba za su zo su yi kabba su zo su aikata wannan abin ba su ga Allah da wani abu shi yasa ba a bukatar wato shiga gaban Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya kira masu imani yace ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani la tuqaddimu baina yadi Allahi wa rasula kada ku shiga tsakanin Allah gaban ai- gaban Allah gaban Allah subhanahu wa ta'ala baina yadi Allahi wa rasuli kuma kada ku shiga gaban manzo sallam ma'ana kada ku yi abin da Allah bai sanya ku ba sannan kuma kada ku yi abin da manzo Allah bai sanya ku ba idan za ka yi ibada to ka tsaya a inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka tsaya ka tsaya a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace ka tsaya duk wanda zai ƙara wani abu wanda Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba to wannan abu shi ake ce ma bid'a shi kuma duk bid'a bata ce Allah bai bukata yasa ƴan uwa ka tsaya inda Allah yace ka tsaya ka tsaya inda manzon Allah yace ka tsaya ka dibi sallar azhar nawa aka ce kai sallar azhar raka'a hudu so saboda kokarin kana son ka samu lada yake ce to bari in biyar da in zarce mu kowa kaga in kai tayi ba ta yi ba to ana buƙatar ka tsaya a inda Allah ya tsaya ka Allah ya ce la yasbiqunahu bil qawli su mala'iku ba sa gabatar Allah subhanahu wataala da wani zance sannan kuma wa hum lalle su sun kasance wato su mala'iku kenan sun kasance game da umarnin Allah subhanahu wataala wato bi amrihi ya'maluna aikin da duk Allah subhanahu wataala yace su aikata shi suke aikatawa duk abinda Allah yace shi su yi su suke aikatawa ba su amma Allah kenan akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce sai Allah ya ce
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم na'am ولا يشفعون إلا لمن ارتضى Mm.
وهم من خشيته مشفقون Allah ya ce ya alamu ma baina aidihim ya san abin da yake gaban su wa ma khalfahum da abin da yake bayan su duk duniya Allah subhanahu wa ta'ala ilmin sa ya kewaye ko ina ba wanda zai koyewa cikin wani wuri ya zo ya aikata aiki face Allah subhanahu wa ta'ala ya gansa lokacin da aka wannan aikin ba duk abin da za ka a rayuwa ta duniya Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka kuma za a baka littafin ka aina alkiyama a ce iqra kitabak
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Allah ce ka karanta littafin ka yau ka isa ka yi wa kanka da kanka bincike sai mutum ya fara karantawa rana kaza da watan kaza na yi kaza rana da kaza da watan kaza a wuri kaza na yi kaza tsohuwa ta yi ajiya ta gudda miji ya aje kin gudda an yi kaza an yi kaza duk za ka gani sai ka jira cewa mali hadal kitab ما لهذا الكتاب na'am ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا لا الكتاب يغادر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ووجدوا ما عملوا حاضرا نعم ولا يظلم ربك أحدا Allah ya ce wa wudi al kitab za a zo da littafi fatara al mujrimina mushfiqina mimma fi sai ga mujrimai wasu suka zalunci kawunan su suka aika sabon Allah a duniya suna jin tsoro game da lamarin tashin alkiyama Allah ce sai su su dinga cewa ya wailatana ya ce mu ya hasara mu mali hadal kitab me ya samu wannan littafi nawa la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wata laihi dan karami shikenan yanzu fa dan tsoha uwa ta ce wata aje na gudda miji na na ma tare da tare da ni fara neman kuɗin ga hayye kuɗin ga shikenan dai ya dan aje na dan zage shi ma Allah ce wata duma amilu hadira ya gashin gakin sai da Allah ya gyaro shi sai dai ja ya kiri eh Allah ce mun riga mun rubuta ahsahu Allah wa nasuhu Allah ya kidarge wannan abin amma kuma manta shi ta ce an ka za da nan shi ke yanzu dan ta biyo mun yi da ita kaga kenan masu zaman fada shi ke dan na ce ka kalla ka kalla wallahi an riga an rubuta duk abin da za ta yi ma yalfidu min qawlin illa ladayhi ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ba wata zance da zaka furta face da qibla ta sun riga sun rubuce ta sai ka zo a ina alkiyama sai a baka ce ka karanta suka ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ce wa wajadu ma amilu hadira za su tarar da abin da suka aikata a rayuwar duniya hadiran a halarce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijin ka bi zalunta kowa Allah ya kare mu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wata ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum shi Allah ya san abin da ke gaban su da kuma bayan su duk abin da ke aikatawa shi Allah alimun ya san wannan abin sannan wala yashfa'una su mala'iku ba za su yi ceto ba illa liman irtada sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda shi shi yasa ceto yana da sharuɗa na farin sharaɗi guda uku ke da ceto na farin wata izini daga Allah subhanahu wataala Allah ya ce wani ka ceta na biyu sannan kuma sai Allah ya yarda da wanda zai yi ceton na uku kuma za Allah sai ya yarda wanda za a ceta sai Allah ya bada dama ya ce a ceci wani shi yasa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sai ce ainin alkiyama za a al'umma ta gaba ɗaya za ta tashi cikin da guda biyar mutane na haske saboda min asarin wudu na alwala mutum mai yawa alwala fuska za ta yi haske hannuwa za ta yi za su yi haske cire za su yi haske sai an zo za a sha ruwan alkausar farkin alkausar da aka ba manzon Allah a alkiyama sai Allah ya turo mala'iku suna kora wasu jama'a ana kora su ana kora su a ce kuma nan sai manzon Allah ya ce ummati ummati al'umma ta ce al'umma ta ce sai mala'iku su ce la baddalu wa ghayyaru min ba'dika amma Allah ya ce sun canza sun kasa ba addini su ai bane baka zo da shi ba ai sun yi bid'a a duniya sai ya ce to kore su kore su kore su kaga ba za a cece su ba kenan to ceto sai Allah ya ce a cece ka na harin kenan sannan kuma ya ka cancanta dama a ceta wanda zai ce san dama kuma sai Allah ya ce ya ceta shi yasa manzo Allah ya ce yashfa'u yawmal qiyamati thalathun mutane guda kuke ceto a ina alqiyama al-anbiya wa annabawan Allah za su yi ceto Allah zai ce su yi ceto su yi ceto bayan annabawa annabi ya ce sannan kuma akwai as-salihu na mutanen kwarai akwai mutanen kwarai al'ulama umalumma za su yi ceto bayan maluma su annabi ya ce ash-shuhada fa suka mutuwar shahada za a ba su dama ta su yi ceto to kuma akwai ceto na mala'iku wanda za a ceta sannan kuma kada mu manta ga al'ummar manzo Allah da Allah ce za a shiga aljanna mutum dubu saba'in bi ghairi hisabin wala azabi babu hisabi babu azaba haka Allah zai ce su shiga aljanna ba ai musu hisabi kuma za a musu azaba ba Allahumma ja'alna minhum lokacin da manzo Allah ya ga wannan magana sai ya tashi ya shiga cikin gida kaji an ce dubu saba'in mutum dubu har saba'in za su shiga aljanna Allah ba zai tambaye su ba ibalantana akwai ba za a tambaye su ba za a ɗauke su kawai a sanya su aljanna to kaga dole ka san ko su waye sabai suka fara da tardawa wa'annan wani jama'a ne can manzo Allah ji so wasu sai ya fito ya ce musu bi kuke ta wani tattauna a kansu suka ce ya manzo Allah ka tashi kawar mu da aiki mutum dubu saba'in a cikin al'ummarka za su ga aljanna bi gairi hisabin wala azabin Allah zai sanya su aljanna haka ya kamata mu san ko su waye manzo Allah ya ce su ne wa'anda ba sa ba sa canfi ba su bokanci sannan kuma ba sa badawa a yi musu bokanci sannan kuma ba sa canfi sannan wa ala rabbihim ya tawakkalu sun dogara da Allah subhanahu wataala komai a duniya Allah ya so sai wani sahabi ya miƙe ce ya manzo Allah is'alillah an yaj'alani minhum ya manzo Allah ka roƙa min Allah ya sanya ni cikin wa'annan dubu saba'in annabi ya ce anta minhum kai kana cikin su wani ya ce ya manzo Allah ni ma a tashi ni ma a roƙa annabi ya ce kai sabakta bi ka o kasha o kasha ya riga yi ka ta ka kenan sai mu ta aiki akwai kujeru har yanzu saura cikin dubu saba'in kujera guda ce aka tare cikin dubu saba'in Allah ya samu dace da haka kenan ayi kokari ayi ne wato aikata aiki Allah ya ce illa liman irtada sai wanda Allah subhanahu wataala ya yarda a cece sa sannan kuma wa hum min khashyati rabbihim mushfiquna su mala'iku game da tsoron ubangiji su mushfiquna suna masu zurfafa tsoro akan Allah subhanahu wataala suna tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa wallahi mu dinga ji tsoron Allah Allah ta ku ji tsoro na Allah ya cancanta ka dibi yau in Allah subhanahu wataala ya tare maka hitsari duk duniyar gaba wanda sai ya hiddo maka shi sai an sa ta yi wa zai maka shi wani bawan Allah ya je tsoho ne ya tsuwa ya kasa hitsari ake aka ya kasa hitsari aka zo likita aka yi masa aiki aka fiddu aka jaye hitsari aka kawo masa kudin da zai biya ga fakcirkin da zai biya kudin ya kalli kudin sai ya fashe da kuka sai likita ya ce masa baba kaka damu idan baka da kudin biya ya ce ni zan cika abin da ke gare ka da cika maka ya ce wallahi ba kudin bane banda ya ce yadda muke da ganganci da Allah nake ka dibi ini guda ne wanda kasa yin hitsari irin kudin da aka bani ya ce amma Allah subhanahu wataala a banza a kyauta za a mai kuma mun kasa bauta wa Allah subhanahu wataala haka bayan Allah mu kowa Allah subhanahu wataala yau in Allah ya hana maka kashi duk gare ga an taro wallahi sai ba wanda ya sai an gale ta samu shi ka Allah ya sauwa Allah ya samu dace sai Allah ya ci wa man yaqul minhum inni ilahun min dunik فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين Allah ya ce wa man yaqul minhum inni ilahu duk wanda zai da ganganci daga cikin suwa cikin mala'iku ko da Allah Allah san ba za a samu ba amma Allah ya ce da za a samu cikin mala'iku wanda zai ce inni ilahu ni ubangiji ne wanda ya kamata a bautawa Allah ya ce to min duni kuma bayan Allah ya hito ya ittihadin Allah ta kace shi ma Allah ne abota wasa Allah ya ce to nuslihi kazalika najzihi jahannam kamar haka za mu saka masa da jahannama kaga duk wanda zai kokarin ya ba kallasa Allah taka to Allah ya ce karshe shi jahannama ce to kun ba a ja da Allah a zauna lahiya wallahi in kana buƙatar zaman lahiya a duniya ka kwanta lahiya ka tashi lahiya ka bar jin Allah subhanahu wa ta'ala amma da ka fara taɓin Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya kare da kai eh fara da Allah kamar ka zo ka rubo tana ta ka tara ne ana zuwa ka kai labari to da haka mu kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ba a wasa da lamuransa Allah ce duk wanda ya gangace cikin mala'iku ya ce shi ubangiji ne kuma bai Allah subhanahu wataala Allah ce kazalika najzihi jahannam kamar haka ne zamu sakanka masa da mi da hutar jahannama Allah ya ce kazalika najzi zalimin kamar haka ne duk muke saka kama azzaliman da suka yi zalunci suka riwa suka nemi allantaka cewa ya cancanta abota musu kaga ɗan uwa duk duniya ba wani Allah ko sai Allah subhanahu wa ta'ala shi in ka bauta wa Allah ka bauta wa Allah in ma ba za ka bauta ba a kuma su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض na'am أن السماوات والأرض كانتا رتقا
Mhm.
كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي na'am أفلا يؤمنون Allah ya ce awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda ashe kafirai da suka kafirce ba za su suke ba za su diba ba cewa anna samawati wal arda sammai guda bakwai da kasai guda bakwai da suke ji da gani wa'annan samman Allah ce kana tarata kan sun kasance da a dunkule wuri guda Allah ce sama da ƙasa da a dunkule suke wuri guda Allah ce yanzu kafirin suka kafirce wa Allah subhanahu wataala ba za su lura ba su kalli sama da ƙasa Allah ce da wa dunkule suke wuri guda fa fataqnahuma sai muka raba su sai muka bude sama muka muka daga ta muka yi ƙasa da kuma da ƙasa aka yi ƙasa a ƙasa Allah ce kadibi mai guda bakwai da ƙasa da duka wuri guda ne suke ji Allah fa fataqnahuma sai muka raba su ibnu abbas ya ce ai wato abinda Allah yake nufi da wannan sama ta kasance ba ta ba ta zubo da ruwa ƙasa ba ta fito da tsirrai sai Allah subhanahu wata'ala ya raba sai ya sanya wato sama ta dinga zubo da ruwa ƙasa tana fita da ni da tsirrai suka ce a'a a can dama ita sama da ƙasan Allah ya yi su ne a dunkule to sai Allah subhanahu wata'ala ya rabanya sai ya sanya ruwa suna saukowa a cikin daga sama suna zauwa ina ƙasa sai kuma Allah ya sa tsirrai suna fitowa daga ina daga ƙasa suna fita ina sama wanda duka ba wanda ya iya wannan saiwa sai Allah subhanahu wata'ala shi yasa wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid cikin komi akwai ayar take cewa Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai ne shi yasa da tashi halitta komi sai abubuwa guda biyu duk abin da Allah ya kawo guda biyu Allah yi Allah ya ce waje alna min almai kulla shay'in hayy sai muka sanya watan da ruwa waje alna min alma sai Allah subhanahu wa ta'ala muka sanya daga ruwa kulla shay'in hayy kowane abu ya zama to rayayye game da ruwa kowa ba wanda iya rayuwa babu ruwa ko akwai shi cikin komi akwai sinadari na ruwa cikin komi akwai sinadari likitoci sun yi bincike sun gane cewa cikin jikin dan annabi adam kashi uku kashi biyu gaba ɗaya duk ruwa ne cikin jikin dan annabi adam cikin jikin mutum kashi uku gaba ɗaya duka min kashi cikin kashi uku kashi biyu duka ruwa ne kashi ɗaya ne ya zama tsoka da hanji da wacece da ƙasusuwa duka wannan kashi guda ne amma zahirin abin kashi biyu bisa cikin ukun gaba ɗaya mi ruwa ne shi yasa ruwa rayuwa ce ka dibi aka in ƙasa ta bushe Allah saka da ruwa da ta tami ta hito da tsirrai sai ga ƙasa ta yi kyawu to ka dibi a duniyan ma gaba ɗaya cikin kashi biyar kashi uku gaba ɗaya duk ruwa ne na duniya gaba ɗaya duka ruwa ne ka dibi ko ina ruwa ne kuma sai Allah sanya ruwan ko ina ga su kasa kuma ga su sama sama ta kawo ba ko kasa ta bada ruwa to dan adam bai iya rayuwa dabba ba ta iya rayuwa komai a duniya da kake gani in ka diba sai kaga akwai sinadarin ruwa a cikin sa yake tafiya to kaga in Allah ya rike su akwai da zai kawo muku su babu wanda iya ba to Allah ya ce afalam yaral ladina kafaru ashe wa'annan kafirin da suka kafirce wa Allah subhanahu wataala suke har suke jinkinta Allah da danta ba za su lura ba su diba annas samawati cewa sammai guda bakwai wal arda da kasai kana tarakatan sun kasance wasan da a dunkule fa fataqana huma sai muka bude su wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy muka sanya a ruwa komi inda ga ruwa zai rayu Allah ce afala yu'minu yanzu ba za su yi imani ba su gane cewa bin Allah shine gaskiya abota wa Allah shine zaman lahiyarka a duniya ka bi dokokin Allah shine kwanci lahiya lau ai komai da gani shi a rayuwa Allah subhanahu wataala ya sanya rayuwar shi ne da ni daga ruwa sai Allah ya ce وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم na'am وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون Allah ya ce waja'alna fil ardi rawasiya sai muka sanya a cikin ƙasa rawasiya turaku ita duwatsu manya manyan duwatsu sai Allah ya sanya a cikin ƙasa me dalili Allah ce an tami da bihim don gudun kata yi kira da su kata girgiza kaga wannan ƙasa da Allah ya halicce ta sai Allah ya daure ta da ni da duwatsu gudun kata motsa sai Allah ya tsere ƙasa da ya halicci ƙasa sai ya sanya duwatsu Allah ce rawasiya wato manya-manyan duwatsu turakun da za su tsere ƙasa Allah ce an taimi da dukkan gudun kar taimi kar ta tafi da ku wa ja'alna fiha sai muka sanya a cikin wannan ƙasa fijajan subulan sai muka sanya bangare na hanyoyi ko ina hayya ka kama hanya ka tahi mai ka kama hanya ka tahi Abuja ka hayya nan ka tahi ko ina Allah ya ce muka sanya ka kama nan kai tsakanin mu zuwa kasuwanci ka duka hanyoyin Allah ne wa eh ka kama hanya ka tahi tsakanin mu kai kai taza ka tahi duka wannan hanyoyi ne nawa da Allah so shine Allah ya sanya su eh Allah ce sai muka sanya a cikin ƙasa fijajin subulan muka sanya hanyoyi a cikin ƙasa la'allahum yahtaduna tsammanin wa za ku shirye ku bi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala aya ta ƙarshe sai Allah ya ce وجعلنا السماء سقفا محفوظا na'am وهم عن آياتها معرضون Allah ce waje Allah waje sama sai muka sanya sama da kuke gani sakafan wato rihi mahafuzan abin kiyaye wanda Allah yake kiyaye shi sama rihi ce sai Allah ya rike ta sai ya sanya ta rihi ga mutane kuma Allah ce mahfuzan abin kiyayewa ce saboda kar ta fado Allah ce inna Allah yamsiku sama wal ard an tazula Allah yana rike sama ya rike sama da ƙasa gudun kar ta kasumi kasu gudan gusa da mutane to Allah ce waje an sama a saƙafan mahafuza sai muka sanya sama ta zamanto surihi wanda yake mahafuzan abin kiyayewa wa hum an ayati ha su game da ayoyin da ke cikin sama mu'ridun suna masu kau da kai sai Allah ya ce وهو الذي خلق الليل والنهار na'am والشمس والقمر Hmm.
كل في فلك يسبحون Allah ce sannan kuma shi ne wanda ya sanya laila dare wanda hara da wuni wa shamsa da rana wal kamara da wata kullum dukkanin su fi falkin ya suna wani suna suna wato wa tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala nai kamata mu kwana fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد آمين.
وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم آمين.
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار آمين.
وقنا عذاب النار آمين.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Ta tsira.